والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake mika godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa wuni na goma sha biyu a cikin watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar yau ma ga cikin ikon Allah da ya da ya gare shi za mu ci gaba da karatunmu a daidai da muka tsaya in an kuwa ba su manta ba har yanzu muna cikin suratul isra'i ko mun tsaya daidai kan aya ta talatin da takwas za mu tashi a daidai aya ta talatin da tara idan yan uwa su manta ba Allah ta'ala ya jero waɗansu hukunce-hukunce wayanda aka ja hankalin mu cewa mu kiyaye su wasu mu nisance su wasu ko mu riko da su wadannan da ake cewa al-huququl ashara haƙoƙi guda goma wadda Allah ta'ala ya bayyana a baya malam da ya tsaya a madadina ya karanta da mu waɗannan haƙoƙi don mu iya fahimta dole sai mun tona wa'ancan haƙoƙi da wannan aya don mu gane asalin abin da saƙon ko aya suke saƙon da aya suke ɗauke da shi haka za mu tashi wannan kan aya 35 39 sai Allah maɗaukacin sarki ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا
Allah madaukakin sarki wato yana so ya gwada mana wayancan abubuwa da aka ambata mana a baya na haƙoƙin nan guda goma da hani da aka yi mana cikinsu kai abin da Allah ya ce wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnis sabil wa la tubazzir tabzira har zuwa kan ayoyi da Allah yake cewa la kaza wa la kaza wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila da abubuwan da suke kama da haka to wayannan gaba ɗaya shine Allah ya ce zalika ai wancananka mimma auha ilayka yana daga cikin abin da ubangijinka ya maka wahayi min alhikmati yana daga cikin hikimomin Allah ko kuma hukunce hukunce ana alhikima tana iya daukan wanda yabe hukunce hukuncen Allah wanda Allah ya saukar wala taj'al ma Allah ilahan akar dan haka kada ka sanya a wa Allah ainihin abokin tarayya cikin bauta in kai haka Allah ce fatul kafi jahannam sai a wurga ka a cikin wutan jahannama malumin kana abin zargi madahuran abin jefawa da ƙarfi ai zalika allazi bayyanahu mala yace ai waɗannan al'amura hukuce-hukucen nan da aka bayyana su wa wadahnahu muka fitar da su fili min hadhihi al-ahkam al-jalila daga waɗannan hukunce-hukunce masu daraja min al-amri bi mahasil al-amal daga cikin irin abubuwan an yi umarni da kyautata ayyuka min mahasil al-amal daga cikin kyawawan ayyuka da dan adam yake kamar su sallah su azumi sadar da zumunci da abubuwan da suka yi kama da haka duk suna daga cikin mahasil amal mafiya kyawun ayyuka da ake so ɗan adam mai kiyaye wannan hayi da kuma hani an arazilil akhlaqi daga ainihin munanan halayya mimma auhaina to suna cikin irin abin da muka yi maka wahayi ilaika zuwa gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kun ga wayancan hukunce hukunce wadda aka karantar da musu an ce kar mutum ya yi zina kada ya ci dukiyar maraya kada ya kaza kada ya kaza kada ya kaza duk wa'annan Allah ta'ala ya bayyana wa manzansa ya ce yana daga cikin abin da muka maka wahayinsa na hukunce-hukunce don mutane su san su su kuma tsayu a kansu su kuma ainihin mai kiyaye su da kuma abin da aka yi hani na mai na aikata zina da cin kudin marayu da abin da ya kama da haka duka wani yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya wahayi a manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya bayyana mana irin waɗannan hukunce-hukunce ya fitar mana da su fili mu gane su mu kiyaye su mu nesanta kanmu da su waɗanda kuma ake so mu kusance su mu yi riko da su mu tsaya a kansu daga cikin irin abin da aka yi wahayi aka hana mu sai Allah ya ƙara jaddada ya ce wala taj'al ma'allahi ayyuhal insan kada ka hada ya kai dan adam ma'allahi ta'ala tare da Allah madaukakin sarki sharikan lahu kada kai masa abokin tarayya fi ibadatihi cikin bautarsa bana kada ka sanya wani abin bauta wanda zaka hada Allah da shi cikin abin da kake ai ake yi na bauta in kai haka Allah ya ce me fataja fame fatulka ay fatujzafu sai a fatuqzafu sai a wurga ka sai nari jahannama a cikin wutan jahannama talumuka nafsaka kana zargin kanka da kanka wannasu haka ko mutane za su dinga zargin ka ce ah ya wane ai da ko kaza kaza ne ha ya bi abin da yake so a duniya wata kuna madarudan mubadan sai ka zama abin korewa da aka nesanta shi min kulli khairin daga dukkan wani alkhairi ashe kaga dan adam ya kamata yayi me ya kiyaye abubuwan da Allah ta'ala yace masa ya kiyaye don kar ya fada cikin fitina Allah ya kare mu daka ƴan uwa lalle mu tsaya mu bi abinda Allah ta'ala yace in ba haka ba mutum sai ya fada cikin rigima da bai sanya take ba shi sa Allah ta'ala ya ja kunnan mu anan Allah ya ce afa asfakum rabbukum bil banina yanzu ubangijin ku ya zabe ku ya zaba muku ya mata wattakhadha min al malaikati inasa kuka riki malaiku a matsayin ƴaƴa mata kuka jingina su ba zuwa ga Allah lalle Allah ya ce innakum lalle ku la taquluna kuna fadan kaulan wata magana aziman mai girma ai malai yace afa afa afa afa akassakum akassakum rabbukum ayyuhal mushrikuna yanzu kuna jin ku mushrikai ubangiji ya kebance ku ne bi da'ikumul banina ta hanyar ba ku ƴaƴaye maza wattakaza li nafsihi almalaikata banat kuma ya rika wa kansa ƴaƴa mata mala'iku inna qaulakum lalle wannan furcin naku haza wannan baligul qabr ya kai makura wajen muni washaja da kuma mai ainihin mai ainihin daidaita barna amma kalku wanda bai dace ku jingina shi ga Allah ba ya la yaliqu billahi subhanahu wata'ala wannan abin bai dace a jingina shi zuwa ga Allah wanda ya tsarkaka ya daukaka ba ka jingina da ga Allah bayan ka jingina kuma ka ce dan mamaci ai wannan wani abu ne wanda bai dace ba shi yasa yace innakum lataquluna qawlan azima lalle ku kuna faɗan magana magana wanda ciki mai girma me yasa ta zama mai girma a wani wuri Allah ya ce idan aka jingina ɗa ga Allah takadu samawati wal ard ko takadu samawati wal ard yawa takadu samawati wal tafattarna yawa yace saman nan ta kusa ta yayyage saboda abin da kuke jingina zuwa ga Allah wata shakul ardu kuma ƙasa ta tsage don mai duwatsu su faffaɗo dalili an da aulin rahamani walada don kun yi da'awar cewa Allah mai rahama yana da kun ga shi sa nan Allah da kansa ce inna kum la taquluna qawlan azima ko kuna faɗan magana magana mai girma domin sama ta yi kusan yayyagewa ƙasa ta yi kusan kyakkyacewa duwatsu sun yi kusan rikirkitowa saboda kalman nan ta mutane suke faɗa na jingina ɗa zuwa ga Allah gaba abin da nasara suke yi ko suna ce annabi isa ɗan Allah ne shi kansa annabi isa ya ce shi ba ɗan Allah ba shi bawan Allah ne da kun gashe su suka kirkiro wannan abu suna wuta to wannan kalma ɗin kalma ce mai girma Allah ta'ala ya faɗa shi sa ya ce a fa kafsa kuma kafsa kuma yanzu ubangijinku ya keɓance ku ayyuwal mushrikuna ya ku mushrikai bi da'ikum mulbanina ta hanyar ba ku ƴaƴaye maza wattakaza li nafsihi kuma ya rika ga kansa almalaikat malaiku banatu ƴaƴa mata malaiku ce inna qaulakum lalle wannan furishin naku hada wannan baligul kubai ya kai makurajin mun wa shaba'a da muni ne la yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala bai cancanta a jingina shi zuwa ga Allah wanda ya buwa ya dauka kawai Allah ya ce wa laqad sarrafna hakika mun bayyana fi hadha alquran a cikin wannan alqurani liyadhakkaru dan mutane su astu amma wa ma yaziduhum illa nufura babu abinda wannan abin ya kara musu na ayoyin alqurani da abin nan sai dai mai gudu sun ne sanci gaskiya ai mala yace wa laqad wazahna wanda za a wana wa'ana haƙiƙa mun wadda mun fitar a fili mun kuma sa shi daki-daki fi hada alƙur'an a cikin wannan alƙur'anin al'ahkam hukunce-hukunce wal amsal da misalai wal mawa'il da wa'azazzuka Allah duk ya saka cikin alƙur'an Allah ya saka hukunce-hukunce don me don amfanin ɗan adam Allah ya ce karka yi kaza idan ka je ka duba hikimar da take ciki sai ga amfanin kanka yake dawowa ba wajen ubangiji ba Allah ya ce ka aikata kaza idan ka je ka zauna kai binciken menene hikimar aka ce na yi kaza sai ga amfanin kanka zai dawo ba wajen Allah zai koma ba wal amsal da misalai Allah ya ba da misalai da yawa a cikin alkur'ani don me yasa don ya zama maka wa izina ya zama maka izina ka gane cewa a Allah an yi al'umma kaza ga irin abin da Allah ya musu an yi al'umma kaza ga irin abin da Allah ya musu duka wayannan al'ummatayya ba su gagari Allah ba yanzu zamani ya zo har an zo kaina ga umarnin Allah ga hanin Allah ga misalan da Allah ya bayar ya kamata na rika ya zo min dalilin da zan iya kubuta gobe alkiyama ai shine amfanin tarihi misalan da suke cikin alkur'ani tarihi ne Allah yake baka na wasu mutane don ya zama maka abin kula don ya zama min abin lura don ya zama mana abin lura don kar mu je mu fada cikin irin abin da suka fada amma Allah ya ce sai me sai ba su wa'astu ba sai mutane ba su ɗauki wannan abu a matsayin wa'azi ba wal mawa'iza da wa'azuzzuka daban-daban wanda Allah ya wa mutane wa'azi gashi nan iri-iri yanzu ga wani irin wa'azi za mu fitar da alƙur'ani wadda Allah yau mutane don mutane su gane mu ɗauki kissan mutumin da ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da kashi busasshen kashi sai ce wa manzan Allah ya ce ya annabin Allah yanzu wannan kashin da ya yi fari sol ya diddige Allah zai tayar da shi yanzu Allah zai tada wannan Allah sai masa wa'azi ya ce wadda rabala na matsalan wani siya kalkawo ko ɗan ana yana buga mana misali amma ya manta halittarsa man yi hil izama wa iya rami waye zai rayu da ƙashi bayan ya diddige sallah ce ka ce masa ƙul ka ce masa yuhyi allazi ansha'aha allazi ansha'aha wannan da ya kage ta ba tare da ya gani daga wajen wani ba ba misali ba komai yuhyiha zai raye da wannan kashi wa huwa bi kulli kalkin alim kuma shi masane da kowanne abu kowace halitta da Allah yayi yana sanar da ita to kun ga Allah ya mana wannan wa'azi idan mai hankali ne zai gane idan wannan wa'azin ba mu iya fahimta da shi ba sai mu ɗauki ɗaya daga cikin annaban Allah annabi uzairu ko an ce ya to a tafiya sai ga wani gari alƙariya wata ƙasa haka irin babu komai garin ya rushe ya mutu babu mutane ya zama kufayi sai ya mamaki a ransa sai ce an na yuhi hadhihi Allah ba da mautiya ta yaya Allah zai rayar da wannan gari bayan garin ya mutu da mutanen garin da kowa da iya zama wa'azi a ni da kai da sauran al'ummar duniya ba ma ta hullahu mai a ta'ami don take sai Allah ya kashe shi ko bai farfado da shi ba sai bayan shekara ɗari sun ba ba a samu sannan sai ta da shi ci kam labista kwana nawa ka zauna nan sai kala labisti yauman au ba da ita na zauna kwana ɗaya ko kuma sashi na yi Allah ya ce masa bal ba haka ba labista mai a ta'ami ka zauna nan gun shekara ɗari amma in kana shakka ga waɗansu alamomi da su karanta da kaka unzur ila ta'ami ko sharabi kalam ya tsanna ka dubi abincinka da abin shanka ba abin da ya lalata su tsawon shekara ɗarin nan babu wadda babu abin da ya lalace cikin wayannan abubuwa ɗin abincin da ruwan ka auna shekara ɗari ba kwana ɗari ba Allah ya ce ga abincin nan ga ruwan babu abin da ya same su lamme ta sallu bayan nan sai Allah ya ce wanzur ila imari kuma ka duba jakinka ya duba sai ga kawai babu jaki sai kasusuwa a ƙasa sai sake cewa wanzur ila ilal izami sannan ka dubi kasusuwan jakin kai fa nushizha summa nafsu alama yadda za mu tayar da su mu lulluɓa musu nama balan ma ta bayyana da hukala alamu an Allah ala kulli shayin kadir wani babban wa'azi ne mai hankali da zinga tuntuntuni da wannan an ce shi kansa shi kansa annabi uzair da ya shigo gari yana tambaya sai mutane za ce wannan ko wannan mutum to zamani shekara ɗari ai karninsa ya ƙare ba mutanensa ina wata mabayinta generation din da ya fito a ciki babu su ko mutum ɗaya babu amma shi an bar shi damar dubayan shekara ɗari ana canja generation to generation da ya fito babu su da aka yi zo yana bayani ana mamaki ana ci hanyar wannan yana da hankali ba eh saboda ba san shi ba to Allah ya yi wannan da ya zama mana wa'azi 'yan kwa ya zo mana abin kula idan za ka yi tsiyato ga wani bawan Allah ne na kwarai ga abin da ya ga shakkar da ya ga yadda Allah ya yi probin masa abin da yake tunani haka ne to ni da kai ya kamata wannan abu ya zo mana wa'azi shi sa na ya ce wal mawa'id da abubuwan wa'azi da yawa liyatta izu liyatta izan nasu domin mutane su wa'astu wa ya tadabbaru su lura ma yanfa'uhum abin da zai musu amfani fa ya akuruhu sai su riko da shi wa ma ya durruhum da abin da zai cutar da shi fa ya da'uhu sai su bar shi wa ma ya ridul bayan abin da zai fitar musu da bayani wal tawdih da bayyana zalimin ga zalimin illa taban o tabaqqudan anil haqqi amma wannan abin da aka shi sa malai ce wa ma ya ridul bayan wat tawdih ya ce albayan bayanin nan da aka yi wata wuduh da fitar da magana fili wa ma ya nido zalimina bai ƙara a talimai komai ba illa tabakudan sai ne santa adin haƙƙi ga barin gaskiya ba abin da ya ƙara musu idan mutum marar gaskiya ne ko mai san zuciya ne ko azzalimi ne duk abin da ka faɗa na gaskiya maimakon ya ƙara mushi kusaci da ubangiji ya ƙara masa yadda sai ya nesanta shi da Allah eh bari ba ku misali anan wani yazo ya ce shi yanzu ko annabi ne ya fito ya ce maulidi ba kyau ba zai ba zai da kaga azzalimin mutum ne tunda har zai bada misali da manzon Allah din kansa kuma nan za ka gane maulidin da suke ba na annabi suke da shehunan suke domin shehunan suka zo suka assasa musu wa'annan abubuwa kaga dan adam ya kamata ya zama mai hankali shi yasa malam yace liyatta idan nasu domin mutane su wa'astu wa yatadabbaru ma yanfa'uhum sai su lura da abin da zai amfane su fa ya khuduhu sai su riko da shi wa ma yadurruhum da abin da zai cutar da shi fa ya da'uhu sai su bar shi duk abin da zai amfane su su riko da shi su rikon gyam-gyam da shi sannan abin da suka san zai cutar da su su kuma nesanta kansu da shi amma ba la yace duk da wannan bayani da Allah yayi Allah yace wa laqad sarrafna sarrafna fi hada alqur'ani ko yace hakika mun bayyana dukkan abin da ya kamata mu bayyana a cikin wannan littafi shine alqur'ani li yadhakkaru don mutane su wa'astu amma duk da haka azzalume ba su wa'astu ba sai suka ibin wa'azin shi sa malam yace ay wa ma yazidu albayan wa tawdih bayanin da aka yi da fitar da magana fili wa ma yazidu zalimin bai kara wa azzalime ko ba illa tabaqqudan sai ne santa alil haqqi gabarin gaskiya wa ghaflatin alin nazri da kuma ya zama da soraf kanannu gabarin tintintini wal itiba darula da lura ba za su tsaya su mai da hankali su tsaya su tsam da hankalinsu su kula su lura ba a'a ba shi ne ba amma duk mutum mai neman gaskiya in an faɗi gaskiya to zai tsaya ya kula da ita zai tsaya ya lura da ita zai tsaya ya mai da hankali don ya gane wannan saƙon da Allah ta'ala ya aiko masa aka samu wani yake masa bayani to ba mai bayanin zai lura da shi ba bayanin da aka yi shi za ka kula da shi na ba ta bai zama abin da nake nufi ba za ka ce manin lazi kala waye ya ce na ba ta bai zama sai dai ka ce mai mai aka ce ba za ka ce waye ce ba sai dai ka ce mai aka ce inda ka gane wannan ibara guda biyu to kana da hankali waye ce babu ruwanka amma mai aka ce shine abin da ya dame ka idan ka ce mai aka ce to kokari ka gano gaskiya ka gano abin da yake daidai amma in ka ce waye ce to so kake ka gano a to ai wani yaro ne ma musamman saurari magana to ai magana da ya aka faɗa din bayanin ya wuce ko yawa magana da aka faɗa din bayanin ya magana wuce tsohuwar magana ce shekara dubu ɗaya da wani abu kai ba baka shigo duniya ba a lokacin da aka faɗi wannan magana sarkin tsufa ko yawa da aka shi aka wata ɗan adam ya kula da irin wa'annan abubuwa ɗin malai ya ce amma duk wa'annan bayanai da ayoyin alkur'ani da aka bayyana ba komi ya ƙara musu ba Allah ya ce wa ma ya zuruhum illa nufura babu abin da ya ƙara musu sai gudu suka gujewa wa'annan ainihin hukunce-hukunce da wa'azuzzuka da misalai da Allah ya bayar dukka da wa'azuzzukan da Allah ya yi don mutane su wa'aztu sai ta dabburi su ɗauki abu mai amfani su nesanta kansu da abin da zai cutar da su dukkan mutanen banza wadda ba sa son gaskiya wadda dube kara musu kuma sai ma ya kara musu gudu sai kara musu nesanta da abin da yake na gaskiya Allah ce kullau kana ma'ahu aliya ka gaya musu inda da akwai wani Allah ba Allah shi kaɗai ba ko kuma tare da Allah kama ya ƙulu da kuma yadda suke faɗa idan a wannan lokacin labta gau ila zin arshi sabila da kowa ya gaggawa neman zuwa ga al'arshi ya kuli ya ayyuwar rasul ka faɗa lil mushrike daga ga mushrikai law anna ma allahi alihatan akar wa ukra ka faɗa inda da akwai wani Allah na daban tare da Allah ta'ala idza da talabat tilkal aliha da wayancan alloli ko wancan Allah ya nema tariqar shi ma da ya kama tabarki ila mabalagatil lahi zuwa ainihin wajen Allah zil arshil azim ma'abucin al'arshi mai girma da shi ma sai ya ce bari ya tafi wajen sama ya je ko fir'auna da ya da'awar Allah ba har kai ce ba yace wa auqili ya hamana inni menene eh hatta la ilaha musa ko wa inni la azunnuhu kadhib kaga abin da fir'auna ya faɗa yace ya hamana a zo a gina min wani katanga ko wani gini mai mai karfi wanda zan hau in taka sai in leko zuwa ga ubangijin Musa ina zaton makareci eh yanzu ina yi ba Allah ya kama shi ba ba haka dan adam ya bi ya bi a hankali Allah yana ba mu misali cewa inda da akwai wani Allah ba Allah shi kadai ba to wannan Allah da ya nemi shi ma ya kai sama da ya samu wannan daukaka da ake nema kaga ba zai ba sai Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala kuma ya daukaka amma ya kuluna dangane da abin da mushrikai suke faɗa uluwan kabiran daukaka mai girma Allah ya daukaka ai tanazzaha Allah wa taqaddasa amma ya qulu al mushrikun Allah ya tsarkaka ya ainihin bin fifita akan abin da mushrikai suke faɗa wata'ala kuma ya ɗaukaka uluwan kabiran ɗaukaka mai girma akan abin da duk mutane suke faɗa na dinganta wani abin bauta zuwa gare shi alhali Allah shi kaɗai ne shi ne abin bauta Allah shi kaɗai cancanci bauta duk wanda ya jingina wani abin bauta da Allah to wannan ya zama mushriki kuma in ya mutu yana wannan abin Allah ba ruwansa da shi Allah ya ce tusabbihu ko
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا
الله تعالى يجي Allah maɗaukakin sarki ya ce tusabbihu lahu samawati tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura Allah ya ce as-samawati sab'u sammai guda bakwai wal ardu da kuma ƙasa guda bakwai tusabbihu suna tsarkake Allah ainihin mai oman fihinna da abin da ke cikinsu mana da dukkan halittun da ke cikin sama da ƙasa da sama da ƙasan saman guda bakwai ƙasan guda bakwai da halittun da suke cikinsu suna tsarkake Allah wa in min shay'in Allah ya ce babu wani aima min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi face yana tsarkake Allah kuma yana gaurayawa da godewa Allah walakin la sai dai ku la tafkahuna tasbihahu ba kwa fahimtan ainihin tasbihin su iri yadda suke tsarkake Allah innahu kana haliman lalle Allah ya kasance mai yawan hakuri ne gafuran mai jin kai ayatu sabbihu lahu subhanahu as-samawati as-sab'u wal ardu yace Allah wanda ya tsarkaka suna tsarkake shi sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai wa man fihin da duk abin da ke cikin su min jami'il makalukati daga dukkan ababen halitta da Allah ta'ala halitta wa kulli shay'in fi hadhal wujudi da kowanne abu da yake samamme a wannan duniya yunazzihu Allah ta'ala yana tsarkake Allah madaukakin sarki tanzihan maqarunan bis sana'i tsarkakewa wadda aka cuɗanya ta da yabo ga Allah kaman ka ce alhamdulillah walhamdulillahi lahu subhanahu da batun fahimta ma'ana kowane lokaci da sama da ƙasa da abin da yake cikinsu suna cewa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi suna tsarkake Allah yace da saman da ƙasa guda bakwai sama bakwai ƙasa bakwai wa man fihinna da abin da yake cikin su malamai suka ce an zo da man anan ta galiban lil uqala don a rinjayar da mutane masu hankali akan ababe marasa hankali mana dukkan abin da yake ciki da mai hankali da marar hankali suna tsarkake Allah ina fata mun fahimta da kun ga kenan wannan chandelier din da take nan tana tasbihi ga Allah da Allah ya ce me wa in min shay'in ai ma min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdi face yana tsarkake Allah yana hadawa da yabo ga Allah ke subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi waga wannan tasbihi kalma ce mai kyau kuma ana so musulmi ya yi riko da ita kuma ana so musulmi ma ya saba da wannan kalma din kullum in ba abin da kake yi to ya zama bakinka yana cikin ɗanye shatar wajen ambaton Allah musamman kuma wajen tsarkake Allah don manzon Allah ya koya mana haka ya ce kada harcenka ya gushe kullum yana cikin mai ambaton Allah la ya zalu lisanika ratsaban bi zikirillah ya zama ɗanye kullum yana cikin ambaton Allah ba wai sai wani lokaci ba a kullum ya zama kana cikin ambaton Allah shi sa manzon Allah dan ya kwadaitar da mu wannan sai ya gwada mana wani hadisi mai sauki ko mai romo shi hadisin sai manzon Allah yake cewa kalmatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wanda Allah ya ce wasu kalmomi ne guda biyu masu sauki akan harshe ababan so a wajen Allah mai rahama masu nauyi a mizanin bawa bai nawa yana kalmomi ne sai wanda Allah ya ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kaga kullun ana so harshen kai dinga zama da wannan kalmomi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim karka zauna ba kai mun Allah ya gaya maka suna da nauyi a mizanin bawa kuma dan adam ba abin da yake nema kaman sama da mizanin sa yayi nauyi to shine mala yace tusabbihu lahu subhanahu yace tusabbihu lahu samawati sab'u yace sammai din nan guda bakwai wal ardun da ƙasa sai guda bakwai tusabbihu lahu suna tsarkake shi wa man fihinna da duk abin da yake cikin su min jami'il makalukati daga dukkan ababan halitta kun ga wannan dukkan ababan halitta dinnan da mai rai da marar rai duk sun shiga ciki sai ya ce wa kullu shay'in kai da kowanne abu fi hadal wujudi a cikin wa'annan duniya shine al-wujud abin da yake saman mai cikin abubuwan da Allah ya samar duniya tana daga cikin abin da Allah ya samar da ita shi za ka kira ta alwujud ana da ba tan fahimta da haka duk abin da ke cikin wannan duniya suna tsarkake Allah ciyawa ne ganye ne komai da komai kai Allah ta'ala ya ce hatta inuwa tana tasbihi ga Allah yace ya tafayyu zilalun ko anil yamini wash shama'ili sujjadan lillahi wa hum daqirun kaga za a yi sujada babu tasbihi a cikin da zai yi ba Allah ya ce inuwa ma da kake gani tana yin gabar ta yi yamma suna faduwa ga Allah suna sujada kuma suna tsarkake Allah cikin sujada su daga shi sai ce kowanne abu yace yunazzihu Allah ta'ala suna tsarkake Allah madaukakin sarki tanzihan tsarkakewa makarunan bisana'i wanda aka hada shi da yabo ka ce mai walhamdulillahi lahu subhanahu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsarkaka lakin la tudrakuna sai dai ku ba za ku iya riska ba ayyuhan nasu ya ku mutane zalika ba za ku iya fahimtan tasbihin wannan microphone din ba amma halitta ne na Allah kuma ya tsarkake Allah wannan takarda da aka yi alkur'ani nan ba za ka yi riska ba amma tana tsarkake Allah da ba don fahimta wannan gilasin da na saka yana tsarkake Allah shi sa Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahu sai da ku ba ku fahimta yanda suke tsarki suke tsarkake Allah su suke tsarkake ubangiji amma duka suna yi ba za ku iya riska bane innahu yadda sha ne yake subhanahu wanda zarka kana haliman bi ibadi ya kasance mai tsananin hakuri ga bayinsa la yu'ajilu man asahu baya gaggawa ga duk wanda ya saba masa da Allah yana gaggawa da yanzu babu duniya ne ko yawa to amma bai sa Allah bai mana gaggawa albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'ummatai da suka gabata in sun yi laifi lokaci da Allah yake halakar da su wanda Allah sai roƙa mana yace ya Allah al'ummata duk abin da ta yi mata jinkiri har zuwa lokacin da za ta zo ta same ka shi sa aka daga mana kafa bayan ba haka ba dole fuffukan da wa'ancin al'ummatai suka yi aka halakar da su a cikin wannan al'umma ana yi eh wannan al'ummar ma kamar ta fi wacce shigantaka don me yasa kuna gani fa yadda suke tallan ainihin mai transgender ko a an samu wani ya zai ce ƙarya ne haka Allah yake abinsa shugaba na duniya wanda shugaba amurka ne zai ce babu wani abin da ya sani shine male and female shine abin da Allah ya halitta duk wanda ya ce akwai wani transgender za a kama shi eh kaga wannan yana gwada wa shugabannin na Afirka zai da karban abu blindly sai da karban hukunce hukunce da dokoki wanda za su shigo cikin kasashen su ya tutar da su kuma su dabbobi wanda ba san me suke ba su zo su karbi wannan abu namiji yazo na kokowa wai sai sai abu namiji dan uwansa sabar dabbanci wannan wani irin dabbanci ne ko mace ta ce ba ruwan da mace yar uwarta wani irin hauka ne wannan Allah ka shirya da mu ko ga wannan aita yin masifa ce to irin wayannan abubuwan da yake ta shigo da su cikin mutane mutane kuma saboda mai saboda shirmen su sai su kaddara haka ne su ci gaba da rayuwa yadda suke so sun dauka haka ne wanda ya rayu yadda yake so zai hadu da abin da baya so eh wannan shine gaskiya al'amari duk wanda ya rayu yadda yake so zai kuma hadu da abin da baya so wallahi za ka yi kuwa lalle mu tsarkake ubangiji mu rabi ainihin yardarsa ta hanyar yabonsa da tsarkake shi da kuma ainihin mai ziga shi yi masa yabo shi sa ya ce innahu subhanahu yadda yake shi wanda ya tsarkaka kana haliman ya kasance mai tsananin hakuri ne bi ibadihi da bayansa la yu'ajilu baya gaggawa man asahu wanda ya saba masa bil uqubati ay la yu'ajilu bi uqubati man asahu baya gaggawar ukuba ga duk wanda ya saba musu Allah ta'ala yayi mana wannan jinkiri ya bar mu mu je da kowa zai je same shi sai sa ubangiji ce inna rabbaka labil mirsad ubangijin ka yana nan a madakata yana jiran yana jiran kowa da komi kowa yayi abin da zai yi zai je tare da ubangijinsa gobe alkiyama kun ga kenan dan adam ya kamata ya shiga taitayinsa ya tsayaye abin da ya kamata na ainihin mai tsarkake Allah da bautawa Allah da kuma girmama Allah irin girman da ya dace da shi da kuma ainihin baiwa kowa irin haƙƙinsa irin gwargwadon yadda shari'a ta ce wannan shine haƙƙin mai haƙƙi amma idan ka je ka bi abin da ba haka ba to gobe alkiyama za ka tarar da ubangiji Allah ka sa mu haɗu da kai lafiya ƙalau eh amma sai mun yi abin da ya dace ko yawwa sai mun tsaya bisa shari'a sai mun bi mun nesanta kanmu da saba masa kuma mun yawaita yin tsarkake shi da ainihin gode masa cikin abubuwan da Allah ya mana wayanda suke na ni'imomi mu ta gode wa Allah da ainihin me yabonsa bisa waɗannan ni'imomi da Allah ya mana gurin da muka samu matsala mu ta tuba muna neman gafarar ubangiji Allah ya ce wa idza qara'ta alqur'ana idan ka karanta alqur'ani ja'alna bainaka lalle mun sanya a tsakaninka wa bainal ladina la yu'minuna da tsakanin waɗanda ba su yi imani ba bil akhirat da lahira hijaban wani shamaki masturan wanda zai suce ka ai wa idza qara'ta alqur'ana fasami'ahu haula'i mushrikuna idan ka karanta alqur'ani wayancan mushrikai suka ji shi ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati sai mu sanya tsakanin kai da waɗanda ba su imani da lahira ba hijaban satiran wani shamaki wanda zai suturce ya hajibu uqulahum wanda zai sha makanci hankulansu an fahimil qur'an ba za su iya fahimtar alqur'ani ba iqaban lahum dan ya zama uquba a gare su ala kufrihim a bisa kafircin da suka yi wa inkarihim da kuma inkarin da suka yi na me na alqur'ani a shi inkarin alqur'ani ko da haka wannan inkarin da suka yi da abin da suka yi sai Allah ta'ala ya sha makanci hankulansu shine ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bi bil akhirati hijaban mastura bana hankalin su ne Allah ba zai bari ya iya tsinkayowa da fahimtan abin da yake shine daidai ba an sha makanci hankalinka ai da mutum da bai da hankali ba hankalin ake tarewa ba sai ga ya zama wani sai ya ci wancan ya ci wancan wanda kai in ka ci take jinya za ta gama ka kamar tunda ba hankali an sha makance shi shikenan ba abin da zai iya tsinkayowa sai waɗannan abubuwa ɗin da ka ɗan adam ake sha makanci hankalinsa sai ya zamana babu abin da zai iya mai sani ko tsinkayowa a rayuwarsa sai waɗannan abubuwa ɗin shi ya kamata ƴan uwa mu gane matsayin ubangiji mu san waye Allah mu mai da al'amuran mu zuwa gare shi domin wannan shine abin da zai taimake mu mu rayu rayuwa mai kyau Allah ta'ala ya datar da mu Allah ya ci gaba ce waje alna ala qulubihim ko kuma mun sanya akan zukatansu me akinnata wani yumki an yafkahu ai ba za su iya fahimta alqur'ani wa fi adanihim a cikin kunnuwansu kuma waqarun an sa musu wani shamaki nan ma idza wa idza zakarta rabbuka in kuma ka ambaci ubangijinka fil qur'ani cikin alqur'ani wa da shi kare wallau sai su juya ala adbarihim bayan nufuran suna mutsai kau gujewa alkur'ani ai waje Allah ala qulubil mushrikin mala yace ai Allah yace ya sanya akan zukatan mushrikai a gade yadan wani rifi li Allah yafhamu alquran domin ka su fahimci alkur'ani waje Allah fi adani saman sannan muka sanya kurumta a kunnuwansu li Allah yasma'uhu domin ka su ji shi wannan irin ji sama'a takabbur ji wanda za su karba da gani wanda za su fahimta da sauraro wanda za su ji to ba za su ba wai za zakarta rabbaka fil qur'an in ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani ai da'iyan li tauhidi kana kiran su dan su zo su kade ta Allah nahiyan an shirki kana hana su ga kar su aikata shirka da shi raja'u ala aqabi sai su juya da baya na firina suna masu gudu min kaulika daga furcinka istikbaran dan girman kai wasta'ziman da ji da kai min ayi min ayi wahidul laha akan su kadaita Allah wanda su juya madaukakin sarki fi ibadatihi wajen bautarsa to ba za su ba su ba sai su juya da ba su tafi abin su ba za su tsaya su saurari alqur'anin sauraro na fahimta ba ba za su ji shi ba ji na fahimta ba zukatansu an rufe su don ba za su fahimci saƙon ba don mai yasa saboda Allah ya ƙaddara sai an kama su gobe alkiyama a musu uku ba daga ko sun ji gaskiya ba sa bi ko sun ga gaskiya ba za su riko da ita ba ko ka kwana kana faɗan gaskiya kana cewa wannan abin ba haka ba ne to mutane ba su daina ba bari mu ɗauka da al'ummar yadda muke ciki a yau ku dubi yadda ake fada da mutane akan abubuwan da ba su da asali a addini wani ya ce tun da muka taso haka muka ga ana yi ba za mu daina ba kawai iya dalilin su kenan ko ya ka yi taso ya ga ana yi to abu nawa aka taso aka ga ana yi kuma dalili ya zo aka canja shi eh yannan da wani abu ne na al'ada al'ada ta zo tabbatar masa ba zai yi musu ba a guje zai bi al'ada saboda wannan shine norm na rayuwarsa ko abin da ya saba a rayuwance da haka ko musu ba zai ba zai mayin abu na addini ne to a nan ne yake da bakin magana wani ma cewa zai to ayin na gaba haka bane to kai waye da za ka gani kai din waye da za ka gani a shara Allah akwai wani na gani ne ai babu sai dai Allah ya ce manzon Allah ya ce shi ne kawai shari'a malamai sun yi bayani akan matsala kaza kaza ne to shi ne kayi ka faɗa abin da ake so da aka yi uwa wallahi mu tsaya mu bibi abubuwa mu daga tsayuwa bisa abin da alkur'ani ya tsaye da mu in mutum ya zama mai taurin kai ga falalle wanda aka sa yimki a cikin zuciyarsa wannan fa ya asara wallahi mutum ya asara ya yi asara saboda zai mutu a mutumin da bai da imani in mutum ya mutu ya je layira bai da imani to ya yi asarar rayuwarsa gaba ɗaya gaba ɗaya ya asarar rayuwarsa shi sa nan Allah ya ce ya ce ja'alna ala waje alna ala qulubi ko muka sanya a cikin zukatansu a kinnata ai wani yumki am yafqahu ba za su fahimci alqur'ani wa fi azanihim sannan a kunnuwansu muka sa waqaru wani abin nan wani shamaki ai kurumta muka sanya musu kurumta a cikin kunnuwansu li alla yasma'uhu domin kasji sama'a qabulin ji na karba jin da in sun ji za su karba sannan idan ka zo ka ce kana ambaton Allah shi kadai cewa a zo abota wa Allah shi kadai ba a haɗa Allah da wani ba wani wanda ake sanya shi ya zama tsani a ce da shi za a dogara a je wajen ubangiji kamar yadda sufaye suke babu wannan addinin musulunci wallahi babu shi ka ce sai na dafawa ne kafin da je gun ubangiji babu shi manzon Allah sallallahu alaihi sallam aka turo duniyar nan shi yazo ya koya wa sahabbansa addini sahabban suka koyar da almajiran su tabi'ai tabi'an suka koyar da almajiran su tabi'u tabi'u haka aka dinga yi haka aka dinga yi har abin yazo kanmu amma in ka bibi layi na mutanen kware baka taba ji wani ya ce ni ku rike ni ni kuma sai rike Allah ba ku taba jin wani ya faɗi wannan ba a zirin mutanen ƙwarai ba wanda zai ce ni ku riƙe ni ni kuma na riƙe Allah dan ku ba ku sa ku riƙo da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace musu ya ga wa sahabbai wanda sakon har zuwa kan yace duk abin da zai kusatar da ku aljanna na muku bayanin sa duk abin da zai nesanta ku da wuta ya kusantar da ku aljanna na muku bayaninsa duk abin da zai sa ku a wuta ya nesanta ku da aljanna na muku bayaninsa ku je ku rike shi ku je ku rike shi bai ce ku rike wani shehi ba ko wani sufi ko wani waye ba shi ma ya kwaci kansa kai ma ka kwaci kanka kowa ta kansa yake yi ba wani wanda ya ce ceto da za a yi gobe alkiyama sai Allah ya ga dama ɗaya kenan na biyu kuma za a biyo mutane dama su yi ceto amma ba wanda ya san waye zai ceto a ciki Allah ne zai zaɓa bayan ya zaɓi wanda za su ceton wanda za a zaɓa ba kai ne za ka zaɓa ba Allah ne zai ce maka zaɓa je ka ceci wane da wane da wane da wane tsohon wani yau da reka ya ce maka wani zai cece ka kaga ya yi wa da reka wala bai isa ba don mu gane haka idan aka tsaye da alkiyama bayan an tada mutane Allah zai bar mutane sama da shekara arba'in a cikin wannan yanayin a tsaye kowa yana cikin tashin hankali kowa sai bayan Allah na kwarai to ana cikin wannan ne sai mutane su ga ai tsayuwar da wahala ta yi yawa ya za su yi sai su dunguma su tafi gun annabi adam alayhi salatu wassalam ce ya adam an ta'awul bashir kalaka kallahu biyadi su faɗi waɗansu abubuwa kai ne baban al'umma ga kada Allah ya halice shi da ya halice ka da hannunsa ya yi maka kaza ya yi maka kaza ya yi maka kaza sai ce sai su ce to ubangiji ya yi wani fushi to ba taɓa ganin irinsa ba ba shafe ilana ka je ka ce ta mana ka nema mana ceto a wajen ubangiji annabi adamu da kansa zai ce nafsi nafsi ni ma ta kaina nake Allah ya ce kan na ci wata itaciya na ci da haka ni ma ta kaina nake to haka za a bi kan annabawa guda biyar wanda ake ce musu ulul azmi min ar-rusul annabi adam annabi nuhu annabi ibrahim annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za a je gun annabi adam ya ce ta kansa yake annabi nuhu ce ta kansa yake annabi ibrahim ce ta kansa yake annabi isa shi kama zai ce ni ni da ake mun bautan wasu suna bauta mun ta yaya zan muku wannan abu sai ce ku tafi zuwa ga muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana zuwa gunsa sai ce ana laha ana laha ni ne ke da wannan dama ni ne ke da wannan dama da Allah ya ce zai faɗi a gaban al'arshin Allah zai yabo da ba taɓa yin irinsa ba za a buɗe masa waɗansu ƙofofi na tasbihi da ainihin azkar da wane ne wane ne sai ya bi Allah ya tsarkake Allah da irin abin da ba taɓa yi ba sai Allah ya ce masa kun tashi saltura karogilu abin da kake so za baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ummati ummati ya ubangiji al'umma al'umma ay musu hukunci wannan shine ash-shafa'atul kubra dai shi ce to mai girma kenan manzon Allah zai wannan ce to ku duba sauran manyan annabawa su kansu ba su iya wannan ba bayan nan an ceci mutane an yi hukunci za zo kuma a dinga kiran mutum bayan mutum a kira ka a kira ne a kira wancan a kira wancan Allah ya samu dace to wani yazo ya ce wai zai zo wai an ce wani ma da riga zai zo ana wannan sai sa mutum dubu saba'in a rigar ya yi sau dubu saba'in hafa wata ma ko a hankali ma za a gane wannan karya ne Allah da gaske za a gane wannan karya ne ya wanda annabi ya ce za a tada mutane yuhsharun nasu huffatan urratan gurran hatashanan jawanan aka manzo Allah ya ce za a tada mutane huntaye da loba ba takalmi ba riga ba kowa annabi ya ce awwalu man yuqsa yawm alqiyamati huwa ibrahim khalilullah farko wanda za a samu su tufafi shi annabi ibrahim kowa yace zai tashi tsara aisha matar manzo Allah ta ce ya rasulullah ya ya mata a ranar ya ce a fa'isha wa yake maganan wannan namiji ne wannan mace ne a wannan mace ayan kana tunanin wannan mace ne sai akwai nutsuwa ko to can ko hankalinsa a tashe waye zai gane wannan mace ce ko wannan namiji ne ba a wannan magana kowa ta kansa yake kuma ne zai ce wai za a ɗebe ka aljihu ka zauna za ka jira ka je lahira da wannan tunanin ka ci ubanka Allah da gaske can shi wani ubansa mutum zai ci duka za a yi wa mutum ba ruwan mala'iku wallahi mala'iku duka za su yi wa mutum ba ruwansu saboda ba sa saba umarnin Allah wa ya fa'alu na marun suna aikata abin da Allah ya umarce su za ka ‘yan uwa kar wani ya zo ya yaudare ka ka ƙaddara haka ne shi sa Allah ya ce in ka karanta alkur'ani to ana sa yunki a zukatan wayanda suke mutanen banza mushrikai a sanya kurunta a kunnuwansu in sun karanta musu alkurani ba su sannan in ka ambaci Allah shi kadai sai su juya da ba suna gudu ba sa so a ce Allah shi kadai cancanci abota masa ai shine wa idza zakarta rabbaka idan ka ambaci ubangijinka fil qur'ani da'iyan kana mai kira li tauhidihi ga kadaita shi nayin an shirki bihi kana hani ai shirka da shi raja'u ala aqabi sai su dawo abzuddinsu nafirina min qaulika suna masu gujewa maganarka istikbaran don tsananin mai toroko wasu izaman da girman kai min an yi wahidu laha akan su kaɗai ta Allah ta'ala maɗaukakin sarki fi ibadatihi wajen bautarsa da aka ba ruwansu sai a wannan dalili ya sa ba za su yi sallah ci gaba ce
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا
Allah maɗaukakin sarki ce, nanu a'lamu bima yastami'una bihi Allah ya ce mu ne muka san abin da suke ji suke sauraron sa ai nanu a'lamu billazi yastami'uhu shine mun san Allah ya ce mu ne masana da abin da suke jin sa ru'usan ru'usa quraish shugabannin qurayshawa abin da suke sauraro da abin da suke ji mu ne muka san haka iz yastami'una ilayka a yayin da suke zuwa su jika wa maqasidihim as-sayyi'a amma manufarsu mummuna ce balaysa balaysa bistima'ihim li ajali mai istirrad amma wannan ainihin mai jin da suke yi ba suna jin sa bane a dalilin samun shari'a wa qubulil haqq da kuma karban gaskiya a suna yi karba ne suna ji ne don mai don su nemo abin da za su ainihin mai je su gana suna faɗan abin da yake ai iz najwa izil zalimuna ko iz yaqulu zalimun a yanda azzalimai suke cewa in yattabi'una ai ma yattabi'una ba kuma in tattabi'una ai ba komai kuke bi ba illa rajula sai wani mutum masuran wanda aka sahirce shi ai wa na'lamu me muna sanin ainin tanajihim gana da suke hina yaquluna a lokacin da suke cewa ma tattabi'una fa komai kuke bi ba illa rajulan face wani mutum asaba husayo wanda tsafi ya kama shi faqtalaqa aqluhu sai hankalinsa ya gauraya a dalilin haka shi sa su ba za su bi abin da yake faɗa ba saboda me saboda suna ga aisalin abin da yake bi ko yake faɗa ba wannan bane dan haka ba za su bi abin da ainihin yake faɗa ba Allah ya kare mu shi kun ga ɗan uwa shi Kur'ani ko kuma shi mai asalin masu karanta ainihin tarihi da littattafai da sauran abubuwa wanda yake bi ɗan adam in bai tsaya ya bi Allah a kansu ba to asali ainihin mai shirme zai shi sa Allah ta'ala a aya ta gaba yake cewa mai unzur ko ka duba kai ba da rabu lakal amsal yadda suke buga maka misalai amma fadallu duk da haka sai suka zama sun bace fala yastati'una sabila ba sa iya samun tafarki ai me ai tafakkar ayyuhar rasul ka kula ya kai wannan manzo muta'ajjiban kana mai mawaki min qaulihim daga fadin su inna muhammadan sahiran suna cewa annabi muhammadu matsafi ne sha'irin mawaki ne majnuna suna cewa mawakaci ne ko duk sun faɗi wannan kalmomin ko yawa fajaru wan harafu ke sai suka ƙe suka yi zalunci kuma suka karkace wa tafarki walam ya hatadu ba su shirya ba ila ɗariƙil haƙƙi zuwa ga tafarki na gaskiya wasawabu da dacewa kaga shi kenan wanda ya bi son zuciyarsa to yana rayuwa ne a gaban da zai rayu rayuwa ta banza ba zai samu abin da yake ya dace da abin da shari'a take so to ina ga saboda lokaci sai mu dakata akan wannan ko tashi akan aya ta 49 wa qalu a idza kunna idaman ko wa rufatan a inna lamab'ufuna kalkan jadida wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت واقف عنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين akwai takarda wani ya aiko da yana neman addu'a sannan kuma yace ayo mutane nasiha da Allah in ana karatu mutane su dinga sa wayoyinsu a silent saboda kiyaye ainihin mai abin da ayoyin alkur'ani suke faɗa. Na'am, na manta, addu'a ta bayan ta da ikama. To, mutane sukan yi da yake cewa kuskuren fahimta. Cewa aka yi ana amsa addu'ar mutum idan yi bainal azani wal ikamata. Ba inda ikama ba, ya kamata mu fahimta. ba yayin ikamar aka ce ba daga lokacin da aka kira sallah kabanin ai ikama wannan dan tsakani lokaci ne da Allah yake amsa addu'ar mutane idan mutum yayi addu'a za a iya karba amma za ka ga da yawa wani sai an zauna ikama sai daga hannu ba ka ci ba yawa mu gyara ko yawa ce aka bainal azani wal iqamati tsakanin kiran sallah da yin iqama wannan dan tsakanin duk wanda ya daga hannu ya roki Allah lokaci ne da yake amsa addu'ar bayi so mu ci ribar lokacin ce sa masu dabara ai addu'ansu da wuri take shiga domin kirdado suke ina ake amsa addu'a guraren suke nema sannan da lokutan ya kamata mu sani akwai lokaci akwai guri akwai lokaci akwai guri kun ga yanzu wannan bainal azani wal iqamati lokaci ne kuma guri ne ya hada sufa biyu lokaci ne da kuma guri ne da haka in kana so zai ka ci ribar wannan haka kuma mai wani lokaci lokacin shan ruwa wani lokaci lokacin sujuda eh yawa kaga lokaci ne da kuma guri ne da haka masu yin addu'a irin wannan suke dabara suke ko kuma masu ci ribar mai yiwa wani baya da sahur da dai sauran wurare so kar mu yi abin da mu dinga kula da wuraren da aka ce ana cin ribar su don amsa addu'ar bayi Allah ya datar da mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين